na'am wannan shine darasi na goma harfu sadi ko na'am na'am sibaya kuruciya ta sabiyin yaro yawwa ai wato idan kan kalma sibaya to sai ka lura wace irin kalma ce ta kama da irin ta kama da ita wannan na daga cikin hasken da zaka rinka gano ma'ana to sabiyun yaro to yaro ai yana cikin menene kuruciya sibaya kuruciya ta sosai kuwa na mijani amjidi ai uazzimuhu aka ce ya shekul mubajjal ai muazzam harfu sadi alayka min al-umuri bima yu'addi ila silkin nizami ma'al khawasi umirta min al-ulumi umirta min al-ulumi bima sayahdi ila sabilis salamati wal khalasi wama tarjun najata najata fihi wa shika idha yuska idha ma yuska min dhawbil rasadi rasasi haka ne ko وخذ بالحق كي تجد الجواب وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي ويوم ينال عفو الله وليس ينال عفو الله إلا بإتمام الفرائض والقصاص ولست, ولست تنال فضل الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي وإن تشد, وإن تشدد يدا بالأمر تفلح وإلا, وإلا منين وإلا فما لك من مس من سياسي وإلا فما لك من سياسي نكو وإلا لا لك naku da la ko mu namu da ma na'am na'am ina ne malamai wa in tuksir yadan bil amri tufli wa in tashdud yadan bil amri tufli wa illa fama laka min sayasi wa in tuksir min al khairati tanju wa in ta'dil fama laka min manasi wa barra al walidain bi kulli rifqin wa judin dhil ta'ami wa bil kimasi wa islahi al umuri wa qawli sirqin wa nusil wa nusil lil adani wal aqasi alayka min al umuri bima yuaddi alayka kalazimci minal umuri daga cikin lamurra ma yu'addi ila silkin nizami ayin abin da zai kai ka zuwa ga shiga zaren nan ko silili na zaren nan na tsari ma alkhawasi tare da zababbun mutane ma'ana ka zabur ina zaburantar da kai ka lazimci ibadoda da zababbun mutane suke aikata wajen Allah ka shiga tsari na su umirta min al'ulumi bi masa yahdi umirta ka sani an umarce ka da nema min al'ulumi na ilmoma bi masa yahdi abinda zai kai ka ila subul islami zuwa ga tafarkokan shirya wal khalasi tafarkokan aminci wal khalasi da kuma mene da kuma kubutuwa ikhlas ko khalas ko kubutuwa tsamatuwa daga duk wani abin halaka kuma kawancin wannan wa matar junna ja ta bihi wa shikan da kuma duk abin da kake neman samun tsira wa shikan da sauri ta hanyarsa wa shikan sari'an bi mana idza ma yusqa duk lokacin da aka shayar duk lokacin da za a shayar da kai min zaubi da kanarkakken arrasa sai dalma kun gani zaubi shine da kake da ka zaba ya zubu zauban a rasas dalma wa kuzbin haƙƙi na eh rasasa ba eh gaskiya ne wa kuzbin haƙƙi to ka riƙo da gaskiya kai tajidil jawaba domin ka iya samun jawabin da za ka bari a gaban Allah wa fauzan da kuma rabu yau mai yi ukhadu bin nawasi a ranar da za a kama makon kwada yau rafu yau mai yi ukhadu bin nawasi yau laƙadan ba walaysa yunalu afwallahi ka sani fa ba a samun rangwamen Allah illa bi tumami fara'idi sai da cika farillai wal qisas da kuma qisasi inda za a yi qisasi wani ya kashe wani da sauransu a fitar da haƙƙi to wannan za ga tsoron Allah ya samu a bayan kasa da afuwansa kuma walaysa tanalu fadlillahi ba za ka taba samu fallan Allah ba illa bi tatahirin nufusi face da tsarkake tsarkake zukata min ma'asi daga kurakurai wa in tashdud yadan bil amri tuflih wa in tashdud yadan idan ka kulla hannayenka bil amri da al'amari tufli zaka ci nasara kai riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai riko da sallah kai riko da karatun Kur'ani azumi da sauransu wa illa to idan baka yi riko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka fasa ne fa malaka min siyasi ba ka da wani birni sisa ba siyasi ba ka da wani birni ko gidaje da zaka je ka fake ciki yawwa min alkitab min sayasihim haka ne kwa kuma wannan fardi ne ko ba irin shi a cikin alkur'ani ko akwai sayasi alarma akwai sayasi to alarmun ne ga sanin da yawa na'am na'am ina ne a sayasi na'am ina ne wa in tukthir min alkhairati idan ka yauta aikin alheri tanju to Allah zaka ci nasara wa in ta'dil amma in kace zaka bauɗe wallahi ina jan kunninka famalaka min manasi famalaka min manasin baka da wata mafaka wala tahina manasin ai wala talhinu hina manas baka da wata mafaka wa birral walidaini da yin nagarta ga iyaye bi kulli rifkin wannan birra me matsayin shi to yi lamurin Allah saka dalili barra ya barro sai ka ce birra birru birra birra ta bir birru to mata fa ta yi gara wanda mu shaidada ce barra bararna alaba da lada na bakarna ta yi kaga aishi wannan ƙarana ne ko wakirna a wakara ne wakara wakara ne mun gane shi ko to Allah ka samu dace na'am wajudu wa birra alwalidaini wa birra sannan kuma ka yi biyayya ga iyaye bi kulli rifkin da dukkan tausasawa wajudin bi ta'ami da kuma baiwa da abinci ba da kyauta abinci bi sabilillahi wa bil qimasi da kuma tufafi kadi ba ka ba bi sabilillahi wa islahi al'umuri da kuma gyara al'amurra wa gaudu sirkin da kamfanin magana mai gaskiya wa nusrin da kuma yin watsa nasiha lil'adani haka ne ko da watsa nasihanka ga waɗanda suke kusa da kai wala aqasi da kuma wanda suke nesa da kai mun bancen nan ko harfin dad sai kuma harfin dad
وأصل الحزم أن تضحى وتمسي فقلبك نادم من كل ماض أهم الأمر أن تكون كل أهم الأمر أن تكون كل حين وربك أنك في الحالات راضي وأن تعتاض بالتخليط رشدا ستفرح يوم إضعاف الكراض عليك أخي أن تعتاض رشدا فإن الرشد فإن الرشد من خ... من خير اتياض نعم ودع عليك الذي يغوي ويمني
ودع عنك الذي يقوي ويردي لكي لا تشبهن لكي لا تشبهن بقر الرياض دع الدنيا مودتها هلاك haka ne ko wa yurisu la huznin wa irtimadin wa khudh bil layli hadhal wa khudh bil layli hadhan nafs wa turd humu wa turd humum ad-dahr aw faqad al-bayad دع التهوين في ليل وشرد عن العينين محبوب الجماض فإن الغافلين ذوي التواني مثالبهم أبائر في ال في ال في الإراض نعم فإن الغافلين ذوي التواني مثالهم أبائر في الإراض فإن اللائبين ذوي القباوة نظائر للبهائم في القياض الله شكرين وأصل الحزم kaga asalin kyakkyawan kuduri aniya an tadha wa tumsi shine kawayi gari ka kuma watan kawayi gari wa tumsi kuma ka yi yammaci faƙalbuka alhanin zuciyanka nadimin kana mai nadama fi kulli madin ga dukkan abin da ka aikata a lokacin da ya wuce watan tun safi har zuwa yamma kana nadama jiya ka yi saban Allah shekaran jiya ma ka yi gata ka yi haka a hamul amur mafi mayancin al'amari an ta ku kullahi ne a kodon lokaci ka kasance wa rabbuka radin anka fil halati alhanin ubangijinka yana mai yarda da kai cikin waɗansu halaye wa'anta ta zabi ta khalidi rishida ko? wa'anta ta za rushidan wa'anta ta za sannan kuma ka musanya bi ta khalidi da cakudu wanda kake yi to wa an ta'tada ai wa an tubaddila kenan wa an ta'tada kuma ina son ka musanya rushidan da shari'a bi takhlidi da gauraya ga gaurayawa gaurayawa wanda da sabon Allah sun ta'ala sabon da kake yi na Allah ka bar shi sai ka dauko shari'a sai ka hada shi da shi satafarahu yawma idafil qaradi wallahi zaka ci zaka ci zaka zaka samu riba zaka samu nasara zaka yi farin ciki yawma a cikin yinin da idafil qaradi Allah zai sa anninninka ba su suka qirad jamin qardu idaf ninkawa man dalladhi yuridu Allah qardan fayudha'ifahu lahu adhafan kathira نعم عليك أخي عليك بمعنى إلزم عليك ina zabarar da kai ukhayya ya kai dan dan dan dan dan dan dan uwana dan karamin dan uwana an ta ta da rushidan da ka musanya shari'a fa innar rushida saboda kaga shari'a min khairi itiyadi yana daga cikin mafi alherin a musanya da zaka yi wada an kallazi yuguyi wada wada illazi yuguyi wa yurdi kabar abin da yake halakarwa kuma yake wada illazi yuguyi kabar abin da yake yuguyi yana halakarwa yana wautarwa wa yurdi kuma yana halakarwa an ka gabarinka yurdi ko wancan ardakum fa asbatu min khasirin ko arrada na واتبع هواه فتردى نعم جميل لكي لا تشبهن din saboda kada ka yi kama da bakarar riyadi din kada ka yi kama da shanu na'am likai la tushbi hannu saboda kada ka yi kama bi bakarar riyadi ko da to karka mai karka yi kama da shanu a riyadu irin na wasa shanu wannan ke wasa da su ai ana hanka huku to karka yi kama da irin waɗannan shanan dai duniya ka bar duniya mawaddata ha halakun saboda santa halaka ne wa yurisu tula huzunin kuma zai gadar da bakin ciki mai tsawo huzunan tawilan ba in babu yadda ba ta suwaila musu wartimadin نعم wartimadin da kunan nadama nadama shine itimad kuna nadama da zaka samu a cikin zuciyanka kana mai nadama kana zuciyanka tana kuna shine irtimad wa khudh bil layli hadhan nafsi wa khudh hadhan nafsi ka rike da ban dare bil layli cikin ka rike da ban zuciya cikin dare nafilolan dare ba ibada waturidu humumar dahari sannan kuma ka jefar da ababen bakin ciki na zamani a himmum humum ko? menene humum? yauwa jamil sannan kuma waturidu humumar dahari bakin ciki na zamani watan da abin da zai sa ka bakin ciki ka jefar da shi au faƙadar bayadi ko kuma rashin rashin mene rashin farare rashin fari ma'ana rashin mene rashin wadata na? eh zinare ba albayadi me yasa ake ce ma zinare ko dukiya bayad saboda hasken da take ga zuciya dan adam kaman tufarin kaman tufafi ne mai haske na'am na'am yan dubu dubu ko farari ko ayi kaga mu ma gashi Hausan mu yanzu na'am ya Allah ba da lada bugun Abuja in sosai ba da ittahawima haka ne da ittahawima filelin da Allah ka bayyin bacci a cikin dare ka sa akwai wanda in yi kwanta tun magariba to maki sai na fi abada sai su bashi eh sai kuwa to kamar yin bacci don yawan bacci lalaci ne wa sharrid mahabubal gimadi ko wa sharrid ka jefa ka daidaitar ka jefar mahabubal gimad me gimad mahabubal gimad abin sowantowan bacci anil ainihin gaban idanka goyi ma'ana dai in za ka yi bacci ka yi bacci ɗan kaɗan ne ka daina yawan bacci cikin dare ka tashi ka raya dare fa innal gafili ne saboda gafalallu zawit tawani su ne ma'abuta jinkiri ba sa iya wai za ka mu ila salati kamun kusala ba sa iya zuwa ibada cikin karsashi masalibuhum haka ne ko misaluhum misaluhum kaga misalin waɗannan mutane abairu menene abairu jam'u ba'ir raqumma ne ko fil iradi a cikin fadamu misalin su kamar raqumma ne a cikin fadamu suna yawo suna shakatawa to su ma haka suke yanzu raqumi idan maka kore shi daga fadama a guje zai fita ne a guje sai dai cikin jinkiri fa innal la'ibina saboda saboda masu wasa zawul gabawa duk mai duk wani mai wasa to ma abucin wauta ne wawa ne shi nazairu lil bahaim kuma su kishiyan dabbobi ne bilgiyadi a sarkakiyan rukuki a sarka cikin sarkakiya kawatan kaman dabbobi ne ke cikin sarkakiyan daji sai ka kana kana karanta mukaddiman wannan littafin hisun rasim zaka ta gani irin kalmomin nan masu tsauri harful ain likulli tafarriqid dunya jtima'un ولو كانت مفارقة المساء وهل من مات نرجوه نرجو أن نراه وبعد وبع وبع وما بعد المنون من اجتماع فراق فاصل ونون شطون شطون وهيبة وهيهات اللقاء وهيهات اللقاء بعد الكناء ألا إن المنون لها خطوب وشغل لا يلبس للوداء وكل أخوة لا بد يوما يدل يدلوك, إل يدلوك إلى أيدي الضياء وأحباب وأزواج وآل وإن طال الوصال إلى انقضاء فإن متاع دنيانا قليل ومات الناس في الحب الفساء في, في حب في حب القصاع أقصيكم قليل نفعه للواجد للواجديه وما يجدي القليل من المتاع وصار قليلها حرجا أسيرا وكاد يفوت إلا وكاد يفوت إلا بالكراء ومسكنه أرين دون خيس دون خيس تشبه بين أنياب السباء تشبث بين أنياب السباء to ka sani tafarrukun akwai rabuwa tafarrukun duniya likulli tafarrukin duniya ijtima'un sai ka ce ijtima'un haduwa ya tabbatu likulli tafarrukin duniya ga dukkan lokacin da aka rabar duniya ma'ana idan aka rabu to lahira fa za a hadu walau kanan mufaraqatul misa'i kai ko da rabo ne na bige-bige kun gani ko da rabe ne rabuwa ce ta bige-bige an rabu da ka rabu da wani ta hanyar ka duke shi ya buge ka ta hanyar fada to za fa ku haɗu da tashin kiyama to ko da rabuwa ce aka yi ta hanyar wane ya duki wannan za dai a haɗu wahal man mata narju an rahu ya zo shin wanda ya mutu kuna ganin za mu gani muna fatan mu gan shi ya ya riga ta bi kenan wa ma ba adal manuni ministina'i to wa ma ministima'i babu kuma wata haduwa ba adal manuni bayan mutuwa am yaquluna sha'irin na tarabbasu bihi raibal manun akwai wata aya kusan kaman fardini ba manun ba firakun fasilin rabo ne wanda yake rabe ya tsakankanin kowa wani wan da fage shatunun mai nisan gaske yanzu in aka rabu nan shi ke na rabu wahai hatan liƙa'i wai hatan liƙa kai haduwa yayi nisa haihata bi ma'ana ba'u da ism fi'li madin ne ba'dal qina bayan mene bayan lullubi da likafani bayan lullubi kada likafani shine al-qina bayan lullubin mutum da likafani to shikenan kuma haihatan liƙa ba za sake haduwa ba ala innal manuna ka saurara kaga mutuwa laha khutubun tana da mene tana da waɗansu musiboba khatubu walam ma qallatil iblu in tataina ila ibn abi sulaiman al khutuba to lalle ita mutuwa tana da maye tana da waɗansu musiboba tare da ita wa shugulin da shagaltuwa yanzu kai kana ganin wanda yake cikin kan halin gangaren mutuwa wa zai tuna yana da miliyan a cikin account hisab zai ba la yulabbisu alwada'i wanda yake la yulabbisu ko la yulabbasu ba za a jinkirta shi ba lilwada'i domin yin ban kwana da dangi za a iya cewa to ba za a jinkirta mishi a kira wani a kira wani zo ku zo tukuna sai ya gama ban kwana da su sannan sai a dauke shi la yulabbisu la yulabbasu wa kullu ukhuwatin labudda yawman wa kullu ukhuwatin kadid da dukkan yan uwantuwa labudda yawman dole ne wata rana dai yudulluka haka ne yudulluka ila aidil diya'i haka ne ko hmm to to kullu khuwatin duk da kowace yan uwantaka labudda min labudda yawmu babu wata rana babu maka wata rana yudulluka za su mika ka ila aidi diya'i zuwa ga hannunsa ya kai wanda za su dauki mutum saka sa shi a cikin kabari dole ne na sayakai masu daukar mutum dole ne wata rana za a wayi gari komin yan uwa da makusanta su ne ma za su dauke ka su miƙa ka ga wanda za su saka ka a cikin kabari kai Allah Allah ka eh Allah ya kyauta makwancin mu ya Allah hmm diba'i kenan da ba'un kenan nan diya'i ne ake kuna ku ba'un ne eh to zuwa ga zakuka kenan to za a mika mutum zuwa za a mika mutum zuwa gurin zuwa ga mini zakuka a ma'ana gurin zaman zakuka yanzu mutum na mutuwa ina za a je a kai shi a cikin gari rami wanda zakuka na banda banda su ba masu daudala gurin na'am Allah ka aminta da mu ya Allah fa inna mata haka ne wa ahbabin da masoya wa azwajin da mataye wa alin da kuma iyalai family wa in talil wusalu kai koda saduwa yayi tsawo ma dai ilin kita'i dole dai mai karkatuwa ne zuwa ga mene yankuwa ma'ana ko mun shekarunka a duniya za a wayi gari ka mutu an dauke ka zuwa kabari dole ne karbi da ne da iyalan duka fa inna mata'a duniya na kalilin kai ka sani fa kaye tarkacen duniyan nan namu fa kaɗan ne wa majan nasu a lokacin da mutane suka cuɗanyu fi hubil kisa'i wajen san a fasanto eh haka sosai haduwa sosai kuwa ai ma kamar da akwai turanci ma maja eh akwai maja eh amalgamation sosai kuwa kisa jami'in kasa ba yau ko da za ana haɗu a akusi ne ana cin abinci zatar lokacin da muke zuwa gona muna aiki can na mahaifinmu yana rayu lokacin nan Allah shi musu rahama to akwai kawancin da muke wajen rafin yashi da muke noma to akwai lokacin da suka zo suka taya ma aiki ma mutanen saboda gaskiya da suke jin daɗin mu'amala da shi mahaifin namu muka suka zo muka rufa wata gona namu ga tan daga nan har gidan sarki aka tar abin nan akwai gidan da muka sauka idan mun je can muka bar kayayyakin mu sannan sai mu tafi gona to daga gidan ma na aka aka zo da rogo a cikin kwalla kaga kwallon ba yayi wannan teburin rogo ne cike manan kasa kenan alabarin lada sosai kuwa haka aka hadu wannan na zura hannu kai ga rogon nan ka ce ina za ka yi wannan rogon amma malam kafin kibda da basmalla within twinkling of an eye an gama da shi ruwa ko bokitai malam haka dama akwai rijiya kusa haka aka din bokita kawai aka sa ana jawo bokitin nan ya haɗu da mazaje sosai kuwa sosai kuwa ka gani nan da nan malam eh kazamar miya hannu da yawa maganin kazamar miya to Allah ka sa mu dace wa alaikum salam abin nan haɗawa amalgamate margin to ƙalilun na fuhulil wajidihi shi mata'ud duniya ƙalilun kaɗan ne na fuhu amfaninsa kawai yana koma ne zuwa ga lilwajidihi wanda suka same shi kaga ba kowa mafi kenan ke morewa wa ma yi jidil ƙalilu alhanin kuma alƙalili min almata'i dan kaɗan daga cikin kayayyaki ma yujidi ba zai amfani da komai ba ba zai amfani da komai ba wasa da kaliluha harijan sannan kuma ga ma dan kankanin jin daɗin ta nan yanzu ya zama kunci akwai karma a cikin anami ko eh harijan ka annama أن يهديه يشرح لصدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وتكراكم حرجا عصيرا من ويان حالي wa kada ya futu ya ma kusa ya kubuce illa bil kira'i face da mene buge-buge da sanda yana buge-buge da sanda kira'a buge-buge da sanda to ai haka ake ta yanzu wannan ya buge wancan ya je ɗibi dukiya wancan ya kori wancan wancan watan buge-bugen hissi da ma'anawi ne duka an hada wa maskanuhu arinun masaukinsa kuma sai ya zama arinun sarkakiya ne duna khaisin ba tare da mene ba tare da sarkakiyan zaki ba arinun da khaisin duka gurare ne inda zaki ke zama arin sarkakiya khaisin ma haka wurin makwancin zaki tashabbatha wanda yake ya alakantu baina an yabi sibai ya alakantu ya ratayu da wannan tsakankanin haƙorin zaki wai shi dan wannan zaki daɗin iyakan shi dudu bai wuce abinda kawai manna a haƙorin zaki ba an yab jami'in nab ko to harful gain alaikun salatullah hmm? eh eh gimad bacci ƙina'i shine lullubi ƙina'a ina abin da kan sakar fuska shi makina ne mask kina ne labule shi makina ne sosai kwa yi sosai kwa bayan an lalba mutum da kafa ne aikin man zai yiwu a sake haduwa da shi ba zai yi ba sai dai a lahira an allah kaddara eh haduwa tattaruwa ishtima tattaruwa ba to annan baka shi na Allah ya samu tattar ba yanzu kuma mun mutu kuma ina za mu sake tattarwa a duniya babu jami'in nab na'am harful gain harful ain ain ne ko gain harful gain ولم يطلب علو القدر فيها سوى من ليس له سوى من ليس للآيات ساجن ولم يحرص لجمع المال فيها وإز أكني وإز النفس إلا كل طاغ وإنا لن نفيس من المعالي يقول نعم بلغت إلى المساجي ألا بل لا سرور لدار, لدار دنيا وليس لملك هاطيب المساجي إذا بلغ المراد أولا أولا وإزا أناه الدهر بالضرب الدماغ ومهما نال مأمولا ومالا تولى واضمحل مع البلاغ كقصر قد تهدمتها فتاه وعيد بنائه والانسباغ كصرح شيد فانقض انقضاضا إذا سار البناء إلى الفراج أقول وقد رأيت ملوك عصري ذئابا داريات بل ذئا بل ذياعي رياستهم أضلتهم بحرص ألا لا يب ألا لا يبغي إلا كل طاغي إلا كل باغ نعم walam ya tulubu uluwal kadiri ba mai neman girman kaddara watan girman daraja fi ha cikin duniya siwa man laisa siwa man laisa lil ayati sagin siwa man laisa sagin face wanda shi ba mai karkatowa bane lil ayati ga ayoyi duk wanda kaga yana neman duniya to shi ba mai karkatowa ne ba zuwa ga ayoyi alamu abubuwan da ke faruwa to ka da kudin ka da kudin ka tafi to menene kuma na amfanin da kudin saboda haka in ka same su ko ka watsa su cikin alheri kawai walam ya haris li jam'il mali fiha babu wani walam ya haris babu wanda zai kwadayi li jam'il mali fiha domin tattara dukiya a cikin duniya wa izzin nafsi da kuma girman rai illa kullu tagin face mai ketar iyaka daga ya daga tagin ko mai neman wuce iyaka shi ke gwantar dukiya wa inna lil nafisa min al ma'ani min al ma'ali wa inna lil nafisa koda ko ya samu fi tsada min al ma'ali na da ka daukaka jami'an ali ko darajoji mu daukaka ya kulu na'am sai ga yana cewa eh yayi haka yayi haka balagtu ila al masagi na kai zuwa ga matuka na kai zuwa ga matuka ko kuma abin taunawa e yanzu na kai zuwa ga lokacin da wadata ta samu na'am ala balla surura lidari duniya kai ala ka saurara la surura wallahi babu wani farin ciki lidari duniya ga gidan duniya walaysa mulki ha tibul masagi walaysa tibul masagi sannan kuma babu wani daddadan abin taunawa li mulki ha ga mallakan ko mulkin duniya ma'ana ita duniyan to ko mun dai babban abin da za ka cika more ba shine nama ba to nama ma za a waye gani wani lokaci ba daɗi ka gani eh sosai kwa wani kullum da inda zai koma gidansa da dare sai ya wani saurayi sai ya sai ma baban shi nama ya kai masa yana kai baban nama da kanan kuma sai ya tafi gidansa to kafin sarbi sai baban ya ce mishi to ka zo da goro ka dai kuma nama fa za a sai aka yi mishi ba amma sai ce ka zo da goro to babu wani matauna abinda zaka tauna a duniya wanda ke mai dadi idza balagal murada ko idan har mutum ya kai ya kai manufansa al murad shine abin da yake nufi mar da ka arada yuridu muradan to ina ismul fa'il murid idatul murid ulan wajen daukaka wa izzan da buwaya anahu daharu sai ga zamani ya bijiro masa bidarbi dimagi da dukan kwakwalwa bidargi dimagi da dukan kwakwalwa wai ma'ana duk inda mutum ya kai matuka to ya kai farfesa ya kai dokta ya zama abin nan da sauransu to ana nan ana nan kuma sai ya wayi gari kwakwalwan kuma ta fara mene ta fara cancanjawa dacin yadda yake gane abu yanzu kuma sai ya dawo bi ganewa dacin yadda yi kan zar hannu ya ɗauko abin da ke so yanzu kuma sai a wayi gari hannu na rawa hannu na rawa kai shi ne darbin dimagi Allah Allah kai mana gafara wa mahama tsala ma'amulan ko wa mahama nala ma'amulan mahama da ma'anan inna ko idan mutum ya sami ma'amulan abin da yake guri wa malan da dukiya tawalla to ya sani zai juya baya wannan dukiyar za ta juya baya wadda mahalla kuma zai shafi ma'al balagi tare da inda aka isa gaci inda ake so a kai ko kuma inda aka yanka maka za sai ka kai in shekara 80 ne kana kaiwa shikenan dukiyar nan ta tafi kenan sai dai aka santa ga masu gado ka kasirin kaman gida kad ta haddama hafatahu wanda sasaninsa hafatahu hafatun ko mufradi hafa mufradi kaman bini ne wanda gefen sa ya rurushe rurushe rurushe rurushe yana rurushe yana yankewa yana rushewa za a wayi gari ya mene ya rugurguje ga baki da to kamar haka ne duk yawan dukiyanka da yawan abin da kake takama da shi na matsayi da makamancin wannan to za a wayi gari ta ma baka ba ai da bina'ihi bayan an gina shi tasgirin na ba'ad ko walin sibagi da kuma mene da kuma fenti rinuwa rini fenti da akan sa a rina gida a shafa gida to za a wayi gari yanzu babu gidan ma kasarhin kaman wani katon bene ne shi da wanda aka shafe shi da siminti fanqadda sai yayi haske inqidadan haske yana shining gashi nan duk shi ɗaya ne mai gidan dutse mai gida kan dutse a ƙasar nan eh to fanqadda nam to sai ya karre inqidadan karrewa masdar ko idan saral bina'u duk lokacin da ginin ya kai ilal faragi zuwa ga kammalawa inda ko da an kammala shi to za a wayi gari kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana karrewa yana yankewa shikenan sai gidan shi ma ya kare to dan adam ma ya tafi ina kuma gini shi dan adam ba a gina jikin shi ballantana ya bo ya bona ba a ce ga shan gina jikin shi aqulu wa qad ra'aytul muluka asri ina faɗan wannan magana ne fa alhanin na riga na ga sarakunan zamani na zi'aban jami'in zi'ibu galibin sun zama kaman menene kaman kirkeci ne kaman kuraye ko kuma kirkeci dariyati makwadaita masu kawa ma'ana makwadaita bal ziyagi kai ziyagi masu yawan jima'i watan sun wayi gari sarakuna yanzu banda su yawan saduwa da mata da kuyangi ba abinda suke kawai kuma makwadaita ne kwadayi yana kan an fai an fai akwai sarakunan da fako ake ba mu labari kai Allah kare mu duk macen fa da ya ga ta mishi to da abin da ake ciki ba siyasa da ita ba sai zina da ita da abin da ake ciki kawai sai zina da ita to ina fa'idan wannan abu mutum ma je ya dauko cutar aid ya sa mana gida kuma na? zariyatu masu kawa ma'ana makwadaita zari shine mufradinsa dari kaman bari dari na dawar jami ba eh eh eh darin kaman da'in zaka iya na da kirkici wolf riyasatuhum ko riyasatuhum shugabancinsu adallatuhum bihisin ta kwaɗe ta batar da su da kwaɗayi ala ka saurara la yabgi babu wani mai neman mulki shine la yabgi babu wani mai neman mulki illa kullu tagi illa kullu bagin sai dukan mai ketar iyaka baga yabgi bagin ko Allah shi kare mu to abinda Allah ya ba mu iko makaranta dai Allah ya ba mu ladansa wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara na'am